الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي مجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ يهتدي لنا بهذا المحضر ويلتقط بنظرة الكافي لنا بالسبب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا من ولى النبي من جمع ya hijira kuffar ka yaƙi kafurai bisai da takobinka wal munafiqin ka yaƙi munafukai bil lisan da harshenka wal hujja da ba su isassan hujja wa galuz alaihim ka kausasa musu bil intihar ka rika fuke su wal maqati ka rika zargin su ومأواهم جهنم مكومة سبت جهنم وبئس المصير مكومة تايموني أتي تتي متى تتايموني أتي تتي مكومة كمتر خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بقوله خاتم الرسول الله يا إما جنا الله صلى الله عليه وسلم بقوله جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم shi annabi muhammadu sai Allah ya ce mashi ya ƙi kafurai da munafukai ya tsananta musu wa kazaba musa shi kuma annabi musa alaihi salam da shi da annabi haruna ba ce su tsananta ba sai Allah ya ce izhaba ila fir'auna innahu tagha faƙula da mu ƙaunar lagiran ku je wajen fir'auna ya yi shishigi idan kun isa wajen shi ku gaya mai magana mai taushi shehu radiyallahu anhu ya ce to shi annabi musa an ce ya tausasa shi kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya tsananta to menene hikima haka hikima haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama mai ɗabi'antuwa da dukkan ɗabi'u na tausayi da jinƙai annabi na da taushin kai annabi na da sauƙin kai yana da taushin ɗabi'u sai Allah ya ce ya riƙa tsananta ma gafurai Allah ya hore shi da tsanantawa don ya tashi daga sassautawa zuwa tsanantawa kuma ba tsanantawa mai tsanani ba wa Musa shi kuma annabi Musa kana kanisa mutum ne mai kaushin ɗabi'a wa amarahu Allah bil sai Allah ya ce ya dan sassauto ya rike zafi bai zata saba bil idan ya zama ya surka tsananin shi da taushin ɗabi'a ya kunu mu'tadilan sai ya zama madaidaicin ɗabi'a to Allah tabaraka wa ta'ala ya hori manzan Allah da tsanantawa ya hori annabi Musa da tausasawa shi ne yake halihi halatul harb wannan shine halin yaki idan ana wajen yaki ba magana tausayi abinda Qur'ani ke cewa ma qata'atun min dinatin aw taraktumuha qa'imatun ala usuliha fa bi idnillah duk abinda kuka yi in dai a filin daga ne ko da dukkan da biro da bine ne ko banka wa cuta ne in dai abin da makiya za su ji ciwo ne to ba komai cewa yace wannan makida ce ta yaki la yanbaghi fiha isti'malu rahma yin amfani da tausayi da rahama bai kamata a wajen yaki ba wa ma'awahum makoman kafirai da munafukai jahannam ita ce wutar jahannama wa bisal masir makowa wuta ta yi muni a ce ita ce makoman mutum don haka annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya yaƙi jahilul kuffar to tunda annabi zai je yaƙi kaga dole ya kashe kafuri kuma dole wani kafuri ya yi rashin sa'a ya kashe wani daga cikin annabawan Allah to shi ne shi wani ce fa ashkar nasi man qatala nabiyan aw qatalahu nabiyyun mafi rashin arzikin mutane wanda ya bari annabin Allah ya kashe shi ko kuma ya je ya sa hannu ya kashe annabin Allah tunda annabawan da yawa annabin Allah duk inda annabin Allah ya wajen saukar rahman Allah ne annabin Allah ne kusa kowa sai idan ya ga ba alkhairi ko kwaye zarra a cikin shi a lokacin ne zai yi amfani da ƙarfin shi ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin likita ne likita idan marasa lafiya sun zo mashi akwai mara lafiyar da yake ciwo mai sauki ne sai a ce to yanzu ciwo kaza ya kama ka yanzu suga diabetes ya kama ka ka bacci a bacci duk abin da aka suga ka bacci ne sai a canza mai abinci a canza mai abin sha don ya samu lafiya misali sai ka ji likita na cewa kul kaza wa kaza wala ta kul kaza wa kaza daga yanzu ka rika cin kwai ka rika cin wake amma kar ka ci haji kar ka ci kaza kar ka ci kaza ya kafi zalika min al-ilal wanda ke da rashin lafiya ta suga idan aka ce ya bacci kaza ya ci kaza sai ka ga ya samu lafiya wa marindun akwai mara lafiyar da ko an canza mai kalan abinci bai samun lafiya ya hatadu da an yi iya huddawa shi sai an haɗa mai da magani shi abin da ya fi so ko da ya ci abincin to amma shi wasu ƙwayoyi tablet wanda zai rika ɗauka yana sha idan yana sha to sai ya samu lafiyar da yake son ya samu to akwai wanda yake ko ya sha magani lafiya ba ta samuwa wa maridun shi ko akwai mara lafiyar da ko an canza abinci ko an ba shi ƙwayar magani ya hatatu ne an yi umara fihi a jiraha yana buƙatar a yi mai tiyata sai an mai tiyata ita ke ce ba jiraha da larabci aljuhu niki aljiraha miyaku to amma ga larabci na zamani aljiraha aiki na tiyata to la yahtaju li an yu'mala fihi aljiraha yana buƙatar a yi mai tiyata to akwai wanda yake shi ko an yi tiyata an heɗe shi bai samun lafiya mariyudun fasada udhun min a'dha'ihi akwai mara lafiyar da yake wani ciwon irin na kansa ya kama wata gaba daga cikin jikin shi idan an ƙara wannan gaba za ta wuce wannan ta kai ga wata ta nasu ga wata har ta halaka shi idan ya zo wajen likita sai ce to magani kawai wannan yatsa a kumbule shi ko wannan tafin hannu a cire ko wannan hannu zuwa bakin gwiwa hannu a tace to shi likita ya- ya san lokacin idan ba a tace hannu ba to ba a samun zaman lafiya to shi ma annabin Allah idan ya je wajen yayi sai ya ga wannan mutum babu alheri ciki ne ba abin da ya kamata illa a kashe shi to sai ya sa takobi ya kashe shi saboda mi saboda rashin kashe shi zai sa ya lalata wasu to shi yasa masu hikima suke cewa sharrun nas man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun mafi sharrin mutane wanda ya kashe annabi ko kuma ya sakaci har annabin Allah ya kashe shi wa qala ya ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ali ibn abi talib an ta'lamu ashkal awwali ka san wanda ya fi kowa ciya daga mutanen farko qala la yace ya rasulullahi ban san wanda ya fi kowa ciya ba sai in ka ka gaya min saboda Allahu wa rasuluhu a'lam annabi ce yanzu ina gaya ba wanda ya fi kowa ciya a cikin magabata wa- mutanen da suka wuce ƙuddaru misali ƙuddaru ka dana ta sarki shiri kamar ƙuddaru shi ƙuddaru ya fi kowa iya shiri to shi ƙuddaru misali aƙiru na ƙafi swari shi ne wanda ya soke taguwar annabi salihu bayan an ba shi labarin ashkar awwali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Ali a hal ta'lamu ashkar akhirin ka san wanda ya kowa tsaya cikin mutanen ƙarshe masu zuwa qala la yace ban sani ba ya rasulullah qala annabi yace alladhi yadribu bil sayf wanda zai sa takobi ya sara ma ga kai hatta yukhal yulqiha lihiyatan min tabika hanyar sharkar gajerun ka da jini jinin kanka ma'ana wanda zai sare ka da takobi har yayi maka sharkar da jini shi ne wa abdurrahman ibn murjami to wannan abdurrahman ibn murjami ibrahim ya ce aljamahu allah bil jamin min nar abdurrahman ibn murjami tun da dan murjami ne to aljamahu allah bil jamin min nar Allah ya yi mai ragwama da ragwama ta wutar jahannama a yi ta jane kiriri ba za a tsaya da shi ko ina ba sai a tsakiyar wuta ya harifuna billah munafukai na rantsuwa da Allah ma ƙaru ba su faɗi maganar da suka faɗi ba ai ma bala ga ka anhu min sabbi labarin da aka gaya ma na cewa suna zagin ka to sun ce wai ba su ce ba wa musabbir rasul sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam inda audatuhu min tabuk sai ya dawo daga yakin tabuka wasu mazaje ne daga minafikai su goma suka je yakin tabuka akan hanya suna ta zagin akan hanya suna maganganu na zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Ammar ibn Yasir ya ji haushi ya ce ai maganin su zai zai je ya biyo ma dawakin su ta gaba dan doki yana tafiya bai su a biyo mai ta gaba da ka zo gaban doki kan mai kai haka to sai ya rikice gaba ɗaya sai ya yanta wanda yake saman shi to lokacin da Ammar ibn Yasir ya ji irin wannan biyar da suke yi mara kyau ta sake manzon Allah fata raba wujuha rawahili sai zo ya firgita dawakin da suke kansu ko kuma raƙuman da suke kansu su ne jan ƙurahidatin abun hawa da ya firgita su sai ta kore suka yi sabo da suka yi tsalle da kaɗan sun watsar da su da aka zo don annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce kaga hadiminka amma rubu yasir muna saman gada ya zo ya tsora ta dawakin mu da kasan sun jefa mu cikin karkashin gada sai amma ya ce to da kun kai ni nan muku haka nan kuka ce a'a haka ɗaya ne sai ce a'a ku ko ana jefa mutum gada bai laifin komi ba ku ko da kuna hira kuka ce annabi kaza kuma cikin hira ku kuka ce annabi kaza suka ce to su wallahi duk abin da aka ce sun ce ma annabi ƙarya aka yi musu to sai qur'ani ya sauka yana cewa ya halifuna billah suna rantsuwa da Allah ma ƙaru ba su faɗi abin da suka faɗi ba. To tun da aka ce abin da suka faɗi kaga sun faɗi kenan. Allah ya ce wada kadi ƙaru kalimatar kufri. Abun gudu ne to haɗe kalmar kafirci ko to wani ƙarƙaru haƙiƙa sun faɗi kalimatul kufri kalmar da ke sa a kafirce a bisa addinin musulunci ma'ana sun yi ridda wa kafaru ba'da islamihim sun kafirce ma Allah bayan da sun musulunta azharul kufra sun bayyana da kafirci ba'da izharil islam bayan da suna musulmi waramu har sun yi nufi bima lam yanalu da abin da ba za su samu ba har abada min alfatki na son su kashin gilla bin nabi sallallahu alaihi wa sallam su kashe manzon Allah ba da tuba da mali lailatul aqaba daren aqaba inda audihi min tabuk sai sai dawo daga yakin tabuka wanda suka je suka tsara karkashin gada jami'in yan taruwa annabi ta biyo su birgita ta su jefa annabi cikin gada hum bi ta'ata ashar wasu mutum goma ne daga cikin munafukai sai jibril ya sauko ya gaya manzon Allah ga wasu munafukan Allah can saman gada cikin duhun dare suna jiran sai ka kawo su birgita taguwanka ta zabura ta yadda kai zuwa ƙarƙashin gada annabi ya tura amma yasir ya je ya wace su bayan ya wace su biya kalli hukuncinsu ya gane ko su wane ne masu wannan baka aliya na son su biya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko shi ne sai Qur'ani ya ce wa ma naqamu ba su yi musu azaba ba ma'ana ba su yi ba masu imani azaba ba illa an agnahumullah sai bayan Allah ya wadata su wa rasuluhu da manzon shi ne fadlihi daga fadlashi bilga na'im bayan an samu ganima mai yawa sai suka dawo suna faɗa da annabi suna faɗa da musulmi hadhihi hiya riddah wannan ita ke ce maridda mutum ya kafirce bayan imani Allah subhanahu wata'ala ya ce fa in ya tubu idan sun tuba minan nifaq daga nifaqa wa yu'minu suka ba da gaskiya da Allah yaku khairan lahum yin imanin nan da tuba zai zama alkhairi gare su wa in yatawallaw idan ko suka bijire anil iman gabarin imani yu'adhibuhum Allah Allah zai masu azaba azaban aliman azaba mai radadi fil dunya wal akhirah a duniya da lahira wa ma lahum fil ardi min waliyyin ba su da wani mai taimako a bayan ƙasa ya fi minhu wanda zai iya kare su daga Allah in ya tashi kama su wala nasir ba su da wani wanda zai iya ba su gudunmuwa ta taimako daga azabu Allah.
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لئن آتانا من فضله لنكونن لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا بما أخلفوا الله وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب
Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu wani labari mai ban mamaki a cikin wannan sura ta suratu tauba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minhum daga cikin munafukan da ke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a garin Madina. Kasan Qur'ani na cewa ومن من حولكم من الأعراب منافقون سيت ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ma imamu maliki yana zaune madina cikin makaranta sai ya ji an mai sallama a ce assalamu alaikum sai ya ce alaikum assalam daga ina sai mutum ya ce daga iraq sai ce o daga iraq antum aharul iraq aharul nifaqi wa shiqaq ya ku mutanen iraki sannan ku da zuwa an taho madina ziyara annabi to ko da ma an maku an maku kirari da cewa ku mutanen iraki ahalun ahalun shiqaqi wa nifaq ma ku ta sabani ne da munafinci to shi kenan shi imam maliki bai san ko da wa yake magana ba sai shi wannan bakon sai ce kana mai izini in karanta ma qur'ani sai ce ni ina ma ina maka izini sai ce ma imam maliki mu ce ira bari in karanta ma wata aya ta qur'ani qur'ani na cewa wa min man hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-iraq sai imam maliki mai tsawa ya ce kai ba iraq yake ba wa min ahli al-madina ya ce a'a ba hana gare ba ka ce mu iraq mu amina ne kai shi kuma qur'ani cewa yi wayin mana haulakun min al'arabi munafiquna wa min ahli al-madinati kai ma alku da kake magana min ahli al-madinati maratu ala nifaq sun dawwama ba su iya bane munafiki kuma Allah ya ce la ta'lamu nahnu na'lamu kai baka san su ba mu an da labarin su to shi ne Abu Hanifa tunda an ce masu ahlul iraq ahlul nifaq wa shiqaq sai sauri ya kabo Imam Maliki sai ce zan karanta ma wata aya da muke yi can iraki ka ji daidai take ko da ba daidai ba sai ce to karanta sai ce wani man haulakum min al-araki munafiqun wa min ahli iraki sai man barke mai tsawa ya ce wa min ahli madina sai ta to ashe ko munafiqan ba mu ba ka ce mu ne ashe ku din ne sai sai na bari ke ce man anta kai wane ne wanda kan makabara guda haka na ɓace ka kara masu cikin ƙur'ani a ce da ruwa ke ba da kuma sai ce ni ne Nu'man Abu Hanifa sai ce ai da na gane mai gida ne ban ma fara da ne dan na sai in na tausa da shi ni a ƙasa to da haka wannan aya tana da ban mamaki Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minhum daga cikin yan Madina man ahada Allah akwai wanda ya ma Allah alƙawari da bakin shi ya ce la'in atana min fadlihi idan Allah ya ba mu wadata shi lana sadaqana wallahi za mu ba da zakka shine za mu sadaka wala nakunanna min as-salihin za mu yi kokari mu zama cikin mutanen kirki na kwarai wanda da yaƙi ya tashi yan abinci aka so su bayar abun hawa ake so su bayar makamai ake so a sau su bayar tawo hadhihi nazalat fi ta'labata wannan aya tana da karatu mai ban mamaki ta sauka cikin sa'alabatu ibnu hakim shi sa'alabatu kana fakira talaka ne talatalat wa kana yusalli salawatul khams kullun yana salawatul khams ma'a rasul tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma da annabi ya sallame sallah yana rigan kowa fita masallaci sai ya gida da annabi ya sallame da ya fita ashe wai talaka ne talatalar da shi da mata ta zane guda a gare su in lokacin sallah ya sai ta yi zaune cikin ɗaki rara ba ta zane shi sai ya ɗauro zanen ya zo masallaci a yi sallah in an gama sallah shi kuma sai ya daɗe bayan gambu rara sai ya bata ta ɗaura zanen ita kuma ta yi alwala ta yi sallah saboda tsabar talauci mata da miji zane guda a gare su sai ta ya rasulallahi talauci ya yi talauci yanzu da ni da mata ta zane guda a gare mu kai muna addu'a ya rasulullahi komi na hannunka Allah ya baka kun faye kunu ya rasulullahi kai muna addu'a arziki ya zo qala lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga da an sallame sallah sa'ala mutu ibnu hatim yana yin kowa fita sai annabi ya ce ne mutu salli salatul munafiqin me yasa kake sallah irin ta munafikai da an sallame ba a yi jan tasbih ba a tasbih ya kake yin haka shehu yace ina ba ku shawara idan ku mai sallah ku riƙa yin subhanallahi talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku allahu akbar talatin da uku ku cika da la ilaha illallah yace wa'annan su ne abubuwan da ake karanta bayan salloli wa'anda munafikin Allah bai iya yin a wa'annan a baqiyatu salihat su ake ce ma albaqiyatu salihat to shi bai yin baqiyatu salihat sai annabi ya ce me yasa kake sallah irin ta munafukai sai ya ce ya rasulullahi ni talaka ne da ni da mata ta zane guda a gare mu in na gama sallah sai in kai mata ta daura mai sallah to ya rasulullahi ka roki Allah ya bani dukiya ya zama na fi karfin abin da zan daura mata ta ta fi karfin abin da za ta daura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya kai sa'alabatu ka shaidin kada min arzikin duniya ka shaidin kada cewa Allah ya baka wadata wadata haɗari ce qalilun tu'addi shukrahu khairun min kathirin yuqdi ka samu dukiya ƴan kaɗan wanda za ka iya riƙe ma Allah godiya ya fi Allah ya baka dukiya mai yawa da baka iya godiya saboda samunta sai sa'alabatu ya ce kai ya rasulullahi ni dai duk wani wa'azi da za a yi man da wani mai da ni da Allah da za a yi to duk bai yi salillahi li ka roƙon ma Allah ya bani wadata idan Allah ya bani wadata na maka alƙawari zan ba da haƙƙin Allah da ke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya kai sa'alabatu iyyaka ka shaidin kada cewa a baka arziki a baka wadata qalilun tu'addi shukrahu Allah ba ka ‘yar dukiya ‘yar kaɗan a cewa abu saboda aji yunwa. To abu ƙarfin kasiri mai tsari ya fi abu mai yawa da zai sa ka shishiri. Ɗan, sa'ala mutu ya riga ya mutu, kuɗi kawai ka so ne. Sai ce sabin lahari almal, maza Allah na ce maka duk nasiha da wa'azi bai. Ni yanzu kuɗi nake siya Rasulullahi kawai a ce Allahumma arzuku sa'ala wata. Allah gaba su ana wata kuɗi shi ɗaya gaba ga ya rasu da lai wani wa'azi bai yi kawai a ce Allah ya tuwo kuɗi wa ana sau addi haqqahu na maka alƙawari ba dai zakka kaka so ba wallahi tallahi zan ba da haƙƙin Allah annabi tun da ya ga an ce iyaka iyaka Allah la sai son muku beta lalashi manzo Allah ya ce Allahumma a'ti ta'alabata almala kamar ta kare annabta ta motsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma ya allah ubangijin sammai bakwai ubangijin kasai bakwai ubangijin duniya ubangijin lahira ga bawan ka annabi muhammadu na ban magana mu kaga allah yana jin annabi sai allah ya ce ni kake so muhammadu ya ce a'aqi sa'alabat almana wannan sa'alabat a ɗin buzo mai kuɗi a turo mai kuɗi masu yawa shi kenan uddira alaihi rizqu nan take sai aka sako a ciki da yana da yan akuya guda sai ciki ya samu wajen haihuwa mana dai ta haihu guda biyu sai ta haihu nan da ya hito sai aka gamu da shi aka sai mai da wata akuya mai ciki ya samu kuɗi ya biya ita ma ta haihu dabbobin shi in za su haihuwa ta waye ta waye suka haihuwa kare ka kazo ga nan tumakin su ana mutu ne daga goma hamsin sittin a tsofin ɗari kaga sai bane garin madina ko fasarar ta tawarin dabbobin su ana mutu haihuwa suka yi kaddu kamar tsutsa ta akuya ta tashi wani ga wani gida sai ta haifi ɗaya biyu sannan ta fito sai dai a yi gobe a ce akwai kada ta fito gida ga ɗazu ga ɗaya biyu da ta haifa ma sai ya bi da sauri ya mace ɗauko abu ne duk inda awaki ya sun tafi ko wani gisha ko wata garka ko wata ruwa sai sun haihu wata karfe har madina gaba ɗaya sai da sun cika garin madina da saurin da bakin masallaci da garfe gidan kowa duk inda ka kiba awaki su ana mutu kuma ka san dukiya da cire zai iya bayarwa sai ya tattara abu sai gaba ɗaya ya bawa garin madina ya je samu wani ƙaton kwari mai zurfi inda adda ruwa da ciyawa sai ce wahai yanzu ni ya tana wani ya ada dabbobi in ya zai kalli wa'inga ya ga shawaye dariya ya ruga ya zai kalli wa'inga suna cin ciyawa ya ji daɗi ya ruga ya dawo wajen wa'inga ya ta rayuwar ki kaga kuɗi sun samu to bari ku je da za a kwashe na mutum daga nan sai garin madina ya zama ya yi kaɗan sai ya koma ƙauye daga wannan ƙauyen na farko dabbobi suka yi yawa sai ya tashi daga wannan ƙauye ya koma na gaba da shi daga wannan ƙauye kuma dabbobi suka yi yawa ana faɗa da mutanen gari ya sake komawa can wani ƙauye na nesa da madina da yana salloli guda biyar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama dukiya na karuwa dukiya na karuwa har dukiyar ta hana shi zuwa jami'in sallah sai ya zama bai samun jami'in sallah tare da annabi in ba na asuba ba idan an gama asuba sai kuma sallar asuba ta gobe amma da gari ya waye ya kama tuwaliya da dabbobi ya kama tuwaliya da dabbobi har dare kuma wannan wahala ita a farin ciki daga nan sai ya zama dabbobin sun ƙaru sai ya koma wuri mai nisa fiye da na ɗaya da na biyu da na uku ya zama asuba kawai yake samu daga nan bayan dabbobin sun ƙaru sun ƙaru sai ya koma ya koma wata karkara mai nisa sai ya zama bai iya zuwa asuba bai iya zuwa isha'i sai ya zama ya ɗauka makai ne duk juma'a zai zo ya yi juma'a tare da annabi idan ya yi juma'a ya gama zan Allah ya ga su sai na abubakar su sai na umar su sai na usman su sai na ali shi kenan sai ya haɗa yan gane shi kuma can karkara ne daga nan zai ƙara dawowa madina sai wata juma'a da haka zai iso madina da wurin juma'a bayan ya baro mai yaran dukiya ana hudubar juma'a a ji tsoron Allah yana karkata kai a ji tsoron Allah a kula da haƙƙin Allah yana karkata kai wace zai shiga hannu dukiya ta ƙara yawa har sa'ala mutu ya zama bai samu zuwa juma'a sai ya zama zai yi ƙoƙari ya zo bakin garin madina ya tsaya idan an taso juma'a sai ya rika tara mutanen ƙauyuka da allah ku kun samu gani na yau annabi muhammadu kun gan shi allahu akbar ya annabi muhammadu yana lafiya ina su abubakar ina su umaru ina su Usman ina su Ali ibn Abi Talib Allahu akbar ina Abu Huraira wai duk sahabbai yake ta tambaya yake tambayar labarin su saboda bai ma iya zuwa yin juma'a dan ya ce ne juma'a ɓata lokaci ne to sai irin sha biyu sai ya baro kawai su bakin gari ƙarfe ne an taso ko ƙarfe biyu sai na tambayi labarin annabi ya ga mutum labarin annabi kawai fit sai ya koma kawai su har ya kai zai yi wata wata biyu wata uku bai leko da manzon Allah ba kai har dukiya ta yi yawa yawan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama ya bar ganin sa'ala mutu kuma bai da labari ne ranar ana zaune sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an lafta ta motsa manzon Allah ya ce ai na sa'ala mutu ina sa'ala mutu yake da muna sanawa da kamsi da shi ya dawo da asuba da isha'i da yake ana nan suka buwaye shi asuba da yafe ana nan ya zama daga juma'a sai juma'a ake gare shi ana nan juma'a ma ta buwaye shi sai dai a ce an ganai tsugun na bakin gari yana tambayar larabawan ƙauye wai yau ya labarin annabi yau annabi wata sura ya karanta raka a farko Allahu akbar to ita raka ta biyu ya karanta Allahu akbar annabi ana nan dai annabi Muhammadu wai yana so annabi da ya so koma wajen dabbobi shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aina ta'alabatu ina ta'alabatu su kuma sahabbai ba da musu goyo suka ce ka tura maruhu dukiyar shi ta yi yawa fasar al'alafin falal yanzu ba ƙauyen da ke ɗaukar sahabin ka sa'alabatu duk karkarar nan ta hijaz ba wanda ya tafi shi la yajidu faragan wala waqtan yanzu bai da wata dama da lokacin yin ibada ko sallah ko zuwa ziyarar annabi maza Allah ya ce ya wai hahu kai ta sa'ala bata dukiya ta halaka shi ya wai ha sa'ala bata sa'ala bata ya halaka ko da ma na gaya mai yayi haƙuri da talauci ne ya fi wadata ta zo ta raba shi da Allah sa'ala bata bai zuwa Madina bai leko annabi amma dai annabi na da labarin cewa yana nesa da madina yana ta shagaltuwa da hidimar dukiya ana nan sai ga zakka ta sauka ana son a yi zakka haji a fitar da zakkar dabbobi a fitar da zakkar kuɗi maza na ce kai ma da lama da la to ina waɗanda suka san inda sa'ala mutu ya koma sai wani ce ya rasu da lani na san inda ya koma yana can in an ji wuri kaza da wuri kaza wuri kaza yana nan wani katon daji shi kada ya cike da dabbobin shi kuma ya rasu da lahi dabbobin shi yawa gare su annabi ya ce kai ka an so haƙƙin Allah kaga da ya arziki ne yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko mutum tun daga madina har wuri ne abin da ya kamata ya bada haƙƙin Allah haƙƙin Allah to abin da dukiya tana da shiga a cikin rai ayar zakka ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ayari kamar mutum bakwai zuwa goma ya ce ku je ku ce mashi mu muka aiko ku ya ba da haƙƙin Allah to ko da ya bar wajen annabi ba a wajen ta zakka ba to shi ne irin tambayar masu kuɗi sai ya ce kamin zakatu to ku zakkar ku da an musulmi har kenan sallah ya kai ba da zakka ko ta ba ku musulmi kamin zakatu ni a zakka a wajen ku suka ce bi kulli arba'in shatan duk tunkiya arba'in a ba Allah guda in kana da tunkiya arba'in ka ɗauki talatin da tara ka ba Allah ƙwara guda kuma Allah ya baka amma yan guda za ka bashi kai ne an gaba ka rike talatin da tara amma adalci goma ya ba an maka to shi kenan sai sa'ala mutu yake to duk arba'in a baku guda ko sai ya fara ɗiba na gero da ya ɗiba sai ga abun yayi sai ce kai kai kai kai ba ku je da annabi ya ce ba annabi muhammadu akwai rahama cikin zuciya ta akwai tausayi irin tausayin annabi wallahi annabi bai cewa wai a ba da har dukiya guda don kwana arba'in annabi ba ku dai je bai ce ba to shi kenan sai suka ce to yanzu a kake so a yi da kai mutum to gaskiya ni dai abun ya manta na albarka a ƙara a rage a rage farashi yace a ƙara farashi yace inna hadha kathir wannan cewa tunkiya arba'in a ɗauki habbuda a bayan abin ya yi yawa ina ma madadin a ce arba'in sau goma kaga arba'in arba'in sau goma ɗari hudu to sai a ba Allah guda shi a daidai in kuna ina ganin dai kun rude ba ku je da annabi ya ce ba to shi kenan wannan tawaga ta manzo Allah sai suka ce to kana iya bada duk dukiya ɗari ka ba Allah guda duk akuya ɗari ka ba Allah guda sai ce in to ai in ai haka na an yi daidai kuma an ma adalci amma ni ɗan su ba a yi ma adalci ba a ce duk arba'in in ba da guda sai aka ce to yanzu duk guda dubu in ka ware kaga ɗari ɗari nawa kenan ɗari so goma ba dubu kenan ba to sai ka ba Allah dukiya goma duk ɗari ka ba Allah guda ba hatta zalika sai ya ce to ai tumaki na cikin dubu arba'in sai a ware wa'annan duk dubu sai ga an cire guda goma duk inda dukiya dubu ta fita sa'ala mutu sai a cire kwara goma wannan goma goma da aka cirewa ko da aka diba suna cika wani fari cikin ruwai an dawo duk ɗari a ɗauki guda ba su hana ganama kabila sai ga sun yi mugun yawan da ban ruwa da su suka sai ce musu gaskiya ina ganin ba ku je je ta annabi ya ce ba annabi ba ɗari a baya guda ba ba haka ya ce ba sai suka ce a ɗimin kulle alfin shatar to tun da mun ga dai arzikin ka bai da yawa ba ka da rabu ga Allah to yanzu duk duhu ka ɗauki guda ka bayar duk duhu gaba Allah guda misali mutum akuya da tunkiya dubu arba'in gare to yanzu ya ba Allah guda arba'in kawai duk dubu kwara guda duk dubu kwara guda saboda ya zama dan kwarango to shi kenan bayan an yadda duk dubu ya ba da kwara guda ba a zara ku sai ce to a je a lissafo duk guda dubu a ciro guda duk dubu a ciro guda a bayan an gama cirowa fakana kafira sai ga su sun yau tantana sai ce kai ni dai ina ganin kila dai so aka yi ciwon zuciya ya kama ni in mutu ya za a yi dan ɗaya rashin tausayi duk dubu a ce in ba da dukiya guda duk dukiya dubu in ba Allah guda ba ni yawa تيتي ما هذا إلا الجزية فقط ما هذا إلا الجزية فقط كاي wannan ba zakka ba ce jizya ce kun ɗauke ni kamar kafiri wanda bai musulunta ba an turo a zo a yanka man harajin da zan bayar wannan jizya ce ni ba zan bayar ba au ubtul jizya da ina ganin wannan yan uwa jizya ce kafirai kuna aza musu jizya mu musulmi da kaso ku kuma kun zo kuna biyan wata wani abu mai suna zakka ni ban iya ba ku wannan zakka fara da amurku jama'a na suka dawo ila rasul da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna mu suka ce annabi mun dawo amma dai ba a yi sa'a ba al-rajul imtana an ada'i zakka mutumin nan duk yadda za a yi arziki an mai an ce mai duk dukiya arba'in ya ba Allah guda ya ce bai iya ba aka ce duk ɗari ya ba Allah guda ya ce sun yi abin iya muka ce shi in yana iya duk dubu ya ba Allah dukiya guda ya yi duk dubu dukiya guda da ya tara ya gani ya bayarwa kuma ya ce a gaya ma inna ha jizya wannan ba zakka a sunanta ba jizya au ubtul jizya ko kuma kai ma Allah bai ce ka ashe zakka ba sunan ta jizya qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji cewa sa'alabata ya faɗa ramin da bai fita sai ya ce wai hata alabata ya wai hata alabata annabi ya ce kai san sa'alabata sa'alabata ya bani ya lalace sa'alabata ya halaka sa'alabata ya halaka ya halaka annabin Allah ya aika ya bada zakka ya ce ba a bayarwa سأل وجه أهلك فنزل فيه هذه الآية شين ونا آية ميبن توسي تسوك أتكون ونا سأل بطو ونا يتبطو مرقود يا الله ومعنى ذلك bayan sa'ala mutu ya koro mutane na yi nadima sai ya nadama hankalin shi ya dawo ga jiki ne ya ga kai abin da ya yi ba bai dai kyauta ba wa'ada ila rasul sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kala yace li ta'khudhi zakata minni annabi ga ni na kawo kai na yanzu ya rasulullahi ga zakkan nan na tumo ma da ita bakin gari a ce a an so a ba bayan Allah ga ta nan na gargado na ko qala rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sam sam sam la akhudha minka Allah ya ce idan ka zo da ‘yan zakarka a mayan ma ba a so, ba ka ce jizya ba ce, ka ce haraji ne, to Allah bai son zakar ka koma da abokan. La a kuma halinka, Allah ya aiko Jibril ya ce ko ka zo da zakarka a ansa. Bayan Allah ya zubanta shi da sifofin da ke nuna cewa ya yi ridda ya fita daga musulunci gaba ɗaya, don haka sa'ala wato ba musulmi ba ne. asabara shi sa'ala batu bayan ya kawo zakka annabi bai ansa ba sai ya ta hakuri har annabi ya rasu bayan manzon Allah ya rasu ita zakka ta zama mai bala'i ta zama mai damuwa ya gargado ya gargado dabbobi tun daga karkararsu har bakin garin Madina duk sai da cika faran Madina da dabbobi sai ya zo ya fara wajen sai na Abubakar yana duba ya ce sai na Abubakar ni ne wanda annabi ya ma addu'a Allah ba ni arziki da wadata kuma nace na yi alkawari zan ba da haƙƙin Allah. Ƙaddara ka san dukiya da cin rai. An ce in bayan ni kasa bayarwa. Duk ɗari in ba da guda ni kasa. Duk dubu in kasa guda in ba da guda na kasa. Kuma na zo a lokacin annabi na ce in bayan ce Allah bai so. To tun da kai a halifa annabi ka yi haƙuri ka sa. Ba ba abubakar sai na abubakar ya ce a'a hadartu maji'ata rasulullah ranka ta zo wajen annabi da dabbobin da ya kore ka ina zaune wuri la akhudhu halinka ni ban ansa abin da annabi bai ansa ba ka shi kama mutane wuri da yan dabbobin ka da yan tumakin ka ya ce to ai yau da gobe kai ma rasuwa za kai sai na bakar ya rasu zamanin sai na umar yana halifan manzon Allah sai ya ji an ce ai sai na umar yanzu ya yi toshi sai da awon yanzu ko shi a gare shi ba irin da ba ya rage wannan tsananin ba a tare umara wani yana ganin cin daga sai na umaru ba a tare umara sai sojin sai na umar da dabbobi ne na zakka abinda annabi bai alza ba sai na abubakar bai ansa ba yau yana neman halifan annabi na biyu ya ansa fakara da hu umar sai na umar ya ce a samu mai bulala ko da ma yana yawo da takobi ko bulala to da ya ga wannan dai bari a fara gwada mai bulala in bai tsorata ba sana a sa takobi fakara da hu sai sai na umar ya kori sa'ala batu yace la akhudha minka abadan ni umar bin khattabi ina sanar da kai ban an san zakka har abada kama ta kazalika a zamanin sai na umar ko zamanin sai na usman ya mutu yana mai hana zakka da da ta ga ya mutu bai ba da haƙƙin Allah wanda ya mutu bai ba da zakka ba alƙawarin rahama tsakanin shi da Allah tabaraka wa ta'ala to da haka dole ne idan za ka roƙi Allah wadata ka riƙa roƙon Allah ya baka wadata da arziki mai albarka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka ba mu abu mai kyau a nan duniya Allah idan an je lahira ka ba mu abu mai kyau Allah ka tsare mu daga wuta ka roƙi Allah ya baka abu mai kyau amma ba ka rika cewa Allah ya baka arziki da wadata ba ko akwai alheri ko ba alheri Allah ya baka idan kai wannan halakar ka ta fi kusa bisa tsirarka to shi ne Allah ke ba da labari ya ce wa minhum daga cikin munafukai akwai sa'ala batu man ahada Allah wanda ya ma Allah alƙawari cewa la in atana min fadlihi idan Allah ya bamu dukiya da wadata lana sattakanna hatta rantsuwa ce ga ramar kasa ne lana sattakanna wallahi za mu yi sadaka mu ba da haƙƙin Allah wala na kunanna wallahi kun ga mu sai mun zamo min salihin daga cikin mutanen kwarai Allah ya ce falan ma atahu min fadlihi lokacin da Allah ya cika alƙawarin da ya yi ya ba su fadala da dukiya ya zama ta zamo garke-garke har ta suka ganin madina babilubihi sai suka dawo wai Allah za su hana mu wannan dukiya babilubihi sai suka yi rowa da wannan dukiya wata wallau suka bijire an ta'atillah daga bin Allah wa hum mu'ridun suna masu bijirewa suna masu hana wannan dukiya ta Allah to shi ko Allah tunda ya gano ba za su bayar da shi ba فأعقبه نفاقا سيبيا مسلمنا بنتي ثابتا في قلوبهم wanda zai tabbata a cikin zuciyarsu ila yau mai alƙawararru har ranar da za su haɗu da Allah. Hadin kalma cewa ya ce wannan kalma cewa Allah ya sami lafincin su ya tare su har tashin kiyama hiyar lati mana atin rasul ita ce ta hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbi wannan zakka ta su wannan abu da Allah ya faɗi to sai aka ce to ba za a ba za a shi duke su ba bima aqlafullah saboda sun saba ma Allah ma wa'aduhu alƙawarin da suke ma Allah wa bima kanu yakzibun saboda kuma ƙaryar da suke ma Allah cewa idan Allah ya ba su fallashi za su yi sadaka za su zama mutanen kwarai sai ga sun zama aka sai haka فجاء بعد ذلك صار امتيازه للزكاة bayan manzon Allah sun ya zo wa annabi da ita fakara annabi yace inna Allah mana'ani an aqbala minka Allah ya ce ko ka zo da zakka a ansa faj'ala ya tutura ala ra'sihi sai sa'ala mata ya fadi kasa yana diba kasa yana zuwa ma kai ne yana wayo shi ya bari ya lalace wayo shi wuta zai shiga annabi ya tausaya ya miki annabi ya banza da shi annabi ya kama bai gan shi ba daga nan ya dawo zamanin sai na abubakar da ita ba an saba ya sake dawowa da ita zamanin sai na umar ba karɓa ba ya rasu a zamanin sai na usman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abin da yasa na ce kakka an sa alam ya alamu su sa'ala batu da mutanen shi ba su san annallaha ya alamu sirrahum Allah ya san abin da suke koyewa a zukatansu ba ai Allah na sane da abin da ke cikin zuciyarsu wala tawahu da abin da suke ganawa da shi tsakankanin su hira ma da suke yi tsakankanin su Allah na ji wa anna Allah shi Allah ta'ala علام الغيوب مثلا الأمر في قوين الأمر لا قوي ألا لا سنة
الذين يجلسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allazina yalmizuna munafukai su ne waɗanda ke aibanta al-mutawwi'ina waɗanda ke yin sadaka ta tatawwu'i min al-mu'minina daga cikin mu'minai. Bisadakat idan suka ga mutum ya ɗebo kuɗi masu yawa kamar ana wata gidauniya ta aikin ƙwarai sai ɗauko dubu ɗari ya bayar. sai ka ji sun ce ƙarya wallahi ba don Allah ya bayar ba dan a ce shi ne arziki ne idan kowa ya zo da kwandala ta ko naira goma ya bayar sai a ce a wanga ya rena Allah wai ya rasa abin da zai ba Allah sai naira biyar ko naira goma to munafukai su ne masu ɓacin mutane in ka bayar da yawa su ce ka riya in ka bayar kaɗan su ce ka rena Allah ni Allah zai yi da wannan wannan nazarin ayatu sadaka Na'am. Wanda yake suna sundan muminai da sadaqat idan sun ba da zakka. Lokacin da ayar sadaka ta sauka, Salamar Rasulu sallallahu alaihi wa sallam a sadaqatu lil muslimin. Annabi ya nemi musulmi su kawo zakka. Umar ibn al-Khattab a wannan rana da za a je yaki na Tabuka sai ya ɗauko dinari ba dirhami ba dinari dubu hudu ya kawo wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce wannan irin dukiya Umar ibn Khattab duya za a yi da ita sai ce a'a ai ya Rasulullahi kana indi tamaniyatu alafi dinar ina da dinari dubu takwas shine jari na to da nan ce Allah na cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so to duk da ina son kuɗi na sai na ce kuma ina son aljanna ina son aljanna ina son kuɗi na to shine sai na raba dukiya ta gida biyu rabi na ban ma kaina da ni da iyali na rabi kuma ga ta nan na kawo ma Allah da manzon Allah da haka wannan dinari dubu hudu ya rasulullahi naka ne kai yadda kake so yace nisfu hadar tuhuri ahli rabi yana gida ya rasulullahi wani ko hawa ruwa shi ko rabin gayan hawa kaddan kuruyar su na gabatar da shi ga kaina ya kuli li dukran inda Allah tabaraka wa ta'ala idan mun je gobe kiyama Allah ya bani lada mai yawa ana nan ba ta shi sai ga Abdurrahman ibn Auf shi ma ya ebo dinari dinari dubu hudu shi ma yana da dinari dubu takwas jarin shi guda da sai na Umar ya kawo rabi ya bar biya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina Abdurrahman barakallahu fima anfaqta wa fima abqait wannan ita ce addu'a da ake wa mutum idan ya yi kyauta barakallahu fima anfaqta wa fima abqait wai Abdurrahman wannan dukiyar da ka ciyar to Allah ya mata albarka wanda ka baro gida ita ma Allah ya mata albarka ana nan sai ga sai na Usman ibn Affana ya zo ma annabi da dukiyar da ta yi ta sai na Umar yawa ta yi ta Abdurrahman ibn Auf yawa ya zo ma annabi da dukiya mai ɗimbin yawa an ce za ta kai dinari dubu goma sha biyu manzon Allah ya ji daɗi sai annabi na cewa Allahumma rdi an Uthman fa inni anhu radin Allahumma rdi an Uthman fa inni anhu radin Allah ka yarda da Uthman ni dai na yarda da shi wallahi ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm na rantse da Allah daga yau duk abin da Uthman bin Affan ya ba zai cuce shi ba shikenan ya samu riga wanda yake fushi ba zai cuce shi ba har abada Allah ba zai fushi da shi ba har abada to nan ne manzo Allah ne saboda jin daɗi yace law kana li arba'una bintan da ina da diya arba'in na zawwanshi Usman wahidatan fa da wahidatan da na rika aura wa Usman diyana guda bayan guda in wannan ta rasu in bashi wannan in wannan ta rasu aka rufe in bashi wannan hatta la yabqa minhunna wahida har sai an kai ba wanda ta rage Usman shi ne yace shi wannan Usman ruwan da zai tazawwaja bi Ruqayya wa Umm Kulthum shine ya auri Ruqayya ɗiyar manzon Allah shine ya auri Umm Kulthum ɗiyar manzon Allah shi yasa ake ce mai dun nurai ma mutum haska ke duk saboda ya auri ɗiyar manzon Allah guda biyu. to ya zo da dukiya mai yawa waje abubakar bayan sai na umar ya ba da dinari dubu hudu abdurrahman ya ba da dinari dubu hudu sai na usman ya ba da dinari dubu goma sha biyu sai ga sai na abubakar ya zo a ta tami a malam shi duk abin da ya mallaka duniya ya kawo manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abubakar ma za a bukaita ne a halika abubakar mai kabbaro gida har shimfiɗa cin abinci da kwanon abinci da kwanon alwala ba abin da ya rubu ya ne duk abin da ‘yan an ɗaga ana sai sai da ya haɗu da kuɗi ya kama annabi ba za na ce to kai mi kabbaro gidan ka yace a babban tunan Allah wa rasulahu na baro wa iyali na Allah da manzon Allah sai manzon Allah ya ce bai na kuma ma bai na kalimatai kuma daga yau bambancin ka ya kai sai na abubakar da sai na umar irin nisan maganar da ke tsakanin ku shi sai na umar ya ce ya baro ma iyali ne rabin dukiya ta ya ba Allah rabi shi ko sai na abubakar saboda fana'i da son annabi ya ce shi ya baro ma mata ne da iyalai da iyali ne ya baro musu Allah da manzon Allah amma wani abun duniya bai rabo ba ga sunan duka ya ba Allah sai annabi ya ce bai na kuma ma bai na kai ba ta kuma tun yanzu kai umar ka san sai na fata na gaba da kai kai rabin dukiya kan baya ta kwaro gida shi kuma ya baro Allah da annabi gida ya kawo dukiyar shi dan haka ce ba ka cin mai har abada wasu miskinai sun je sun yi kwadago bayan sun samo kuɗi suka ci abincin dare dan abin da ya rage suka kawo wa manzan Allah wani ya kawo tarin da biyu guda wani tari biyu wani da biyun da ya kawo bai ma kai a rabin rabin tiya ba fasarar munafiqun sai munafikai suna cewa ha'ula illati yuquna al-amwal al-kathira wa'annan da ke kokarin ba da dinari dubu hudu irin sai na Umar irin Abdurrahman ibn Auf irin sai na Usman kai yura'unan nasa fakat ba don Allah sun ka bayar ba sun yi ne dan a ce sun yi arziki shi yasa kanka sun ebo ima iman dukiya sun ce wai sun ba Allah wannan ne a tafi kalilin wanda kuma suna kawo dan abu dan kaɗan sai kaga abu cikin dan koyi sai a ga yan alkama ce idan an ce a yi masa ta ko rabin dan masa mata sai mutum ya zo da dan rabin kofi na alkama ya ce ya rasu da lafi ga sadaka ta nan to wanda ya zo da abu ɗan kaɗan bayan kuma yin sai su masu dariya su ce ha'ula'i wayannan talakawa la hadisa lillahi fi sadaqati Allah bai buƙatar sadakar su duk illati ma saboda sun ba Allah ɗan kaɗan ji abin da suka ba Allah ko rabe rabe tiya ne kai ba shi ne yake adatul munafiqin wannan ita ce al'adar munafukai wanda ya bayar da yawa bai tsira ba sai a ce ne yake wanda ya fura ya kaɗan kuma a ce marwaci a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a ga Abdurrahman ibn Auf yace Allah ya yi mata barakallahu fima anfaqta wa fima abqaita Allah ya yi albarka ga wannan abu da ka ciyar Allah ya yi albarka ga abin da ta baro da manzon Allah ya sai na Abdurrahman ibn Auf irin wannan addu'a sai ya zama kullum dukiyar shi karuwa take karuwa take kaga dukiyar sa alabatu ta ta karuwa ta ta karuwa har ta halakar da shi ya zama dan wuta to yau ga wani sahabi daga cikin ashratul mubashshari na biljanna mai dukiya ne kuma ya ga take taken dukiyar na yawan da suna iya halartar da shi ma mahaifiyar shi za ta ba shi mafitar yadda zai ya kwashe da duniya lafiya shi abdurrahman ne aufin lokacin da manzon Allah ya mai addu'a sai dukiyar shi ta yi ta yawa ta yi ta yawa sai ya zo wajen mahaifiyar shi sai ce a kashamin kasrati mali ni ina jin tsoron dukiya ta dukiya ta ta yau a sunnu anna kasrati mali satuhliguni mama kuɗin da naka samu ga yi wallahi ni ya kashe ni zasu kuɗin da naka samu sun yawa ni ina ganin ma dukiya kashe ni zasu qalat lahu ummuhu sai inna shi tace a'a kakka bari dukiya ta hana kaka kasim jami'a ma indaka min al-mal duk dukiyar da Allah ya baka raba duk wa a'ti nisbahu li rasulillah annabi muhammadu manzon Allah ka ce ka kai mai rabi ka ce ka bashi ita saboda Allah da manzon Allah fa fa'ala da mai biyayya da dan albarka abdurrahman ibn auf ya je ya tara dukiyar shi gaba ɗai ya raba ta daidai wa daida ya dauko rabi ya kawo manzon Allah buhuwa buhu sai ya rasu da ga dukiya ta nan a yi tarba bayan Allah a yi tarba bayan Allah ta yin halatta to kuma duk da dukiyar da ya bayar rabi ba ta ban ƙaruwa ba har sai da ya ce ma wani daga cikin aminan shi ni duk inda na taka kuɗi ne to ko da hanya na biyo idan na ɗaga duki insha Allah sai an samu garin zinariya ƙarƙashi ne saboda Allah ya sako arziki jikina duk numfashin shi ya koma ta ta ya koma arziki guda ka wadata hannun Allah take Allah wadata ku. To shi kenan sai ya zama an yi sulhi da ɗaya daga cikin matan shi guda hudu. Ka san idan mutum ya rasu ya bambance guda yana da ‘ya'ya sumuni za a bata. In su biyu ne sumuni za a ba su, in su hudu ne sumuni za a ba su. To Abdurrahman ibn Auf yau ya rasu amma sumunin dukiyar shi da aka zo raba wa matan shi na aure guda hudu wannan ɗaya bisa takwas ɗin fa kowace cikin matan nan sai da ta samu dinari dubu tamanin dinari dubu tamanin sau hudu to shi ne sumunin dukiyar abdurrahman da aure matan shi guda hudu ko ta za a ba ta sumuni ko ɗaya bisa takwas ko kuma ɗaya bisa takwas a raba musu su hudu ko to wannan sumulin sai da ya kai dinari dubu tamanin ita gudan ma ba cikin hudu gudan a wanda ta samu ta ce a bashi haka nan ita ta haƙura ba sai an ƙaro mata ba dinari dubu tamanin aka ba ta mastakama na su ba ta ba ina an so sauran ba amma iska kamar bi halar ƙadim ta ce tun da dai ana ta kawo an kawo dinari dubu hamsin an kawo dinari dubu talatin sun zama dinari dubu tamanin ta ce in ma akwai wani abu na rabanta a ba bayan Allah ita ba ta dubu tamanin ya ishe ta haka nan. To kaga wata ita ma sai an bata tamanin wata ma sai an bata wata sai an bata. To nan za ka gane dukiyar ba karamar dukiya ba ce. To ashe wanda ke ciyarwa saboda Allah dukiyar shi za ta karu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma tala'at shamsun illa wa bi jambatayha malakan rana ba ta taɓa fitowa ba sai akwai mala'iku guda biyu a gefenta mala'ika na farko ya iya addu'a yana cewa Allahumma aqim bika al-ghalafa Allahumma aqim bika al-ghalafa Allah duk wanda ke ciyar da dukiya ta yi Allah ka bashi mayau Allah ka bashi mayau Allah ka ta mayan mai da abin da ya bayar ma'ana dukiyar ke ta karuwa tana haihuwa shi ko gudan yana cewa Allahumma a'ti lil muslimin talaban Allah duk mai tara kuɗi bai sadaka bai alheri Allah duk mai tara kuɗi bai sadaka bai alheri Allah ka hada shi da hasara Allah ka hada shi da bala'i wannan addu'o'i kullum mala'iku sai sun yi su to da haka munafukai su ne wa'anda ke aibanta masu yin zakka ta tsawai daga cikin muminai idan sun ba da sadaka suna aibanta su al-muktiru minhum wanda suka ga baya ya bayar da yawa ya ƙuro na mala'ishin su ce ga ɗan guda na an samu wani mukilu wanda ya kawo ɗan kaɗan ba ta kai binciya ba la hajata lillahi fi sadaqati hada sai su ce wa gani na Allah bila abin da ya ba Allah ga ɗan gungun ya yi wa alkama Allah bai san wanka wallazina la yajiduna akwai wayanda yake kuma la yajiduna ba su samun komi illa tuhdan sai gwargwadon abin da Allah ya hore musu dan abin da suka samo ciki ne suka ba Allah fa yaskamuna minhum sai ka ga munafikai suna musu izini safirallahu minhum Allah ya saka musu da wannan izgiri da suke yin mu'minai wa lahum azabun alim azaba mai radadi ta tabbata a gare su istaghfir lahum ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wayannan masu yi wa masu sadaka dariya istaghfir lahu kaliman masu gafara aula tastaghfir lahu ko ma ka neman masu gafara taqayyirun lahu wai ana ba manzon Allah zabi ne ko dai ya neman masu gafara ko kai ya duddai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni kuyyuf Allah na ban zabi ne in ina son neman masu gafara in nema فقدرت الاستغفار سيرتي ناس أمي إني مما كافري غافرة فصار منافقي غافرة فصار يستغفر له daga sai annabi ya fara yi wa munafukai istighfari yana neman Allah ya musu gafara ya musu rahama wannan sana sai wannan aya ta sauka in tastaghfir lahum 70 marratan ya rasulullahi cewa Allah ya yi hakuri ya yafe musu Allah ya yi haƙuri ya yafi musu da za ka yi irin wannan istighfari ga kafirai munafukai har sau saba'in falan ya gafi Allahu lahu Allah ba zai gafarta musu laifin munafincin da suka yi ba kana manzo Allah ya ce ukul aqadir an azid ala sab'in aqadir an azid ala sab'in Allah to ina iya wuce saba'in ko ɗari ake so in yi Allah ina iyawa to sai ya gano ba ɗari ba ba ɗari biyar ba ko dubu ya yi Allah ya riga ya shirya a cikin azan ɗin shi cewa munafukai innal munafiqina fi darajil asfali minan nar munafukai su ne za a sa can ƙasan ƙasan wuta bayan an aje sannan a zuwa su abu jahali da su fir'auna da su hamana sama su ashe abin da ake nufi da wannan saba'in al-mubalagha fil kasra wai da za ka ta neman gafara ga wayannan mutane sau da yawa Allah ba zai gafarta musu ba larabawa idan suna so su faɗi adadi mai yawa sai a ce ai ware yana da abu kaza fiye da saba'in da gadi balarabe ya ce saba'in ni ba zan je gidan ka ba daga nan har kwana saba'in in ya ce har kwana saba'in yana nufin har abada wai da za ka neman musu gafara fiye da sau saba'in lan ya gafira Allahu lahum Allah ba zai musu gafara ba shi Ibrahim radiyallahu anhu yace wa sab'un wannan saba'in da sirrun bil a'dad tana da wani sirri a cikin lissafi kaga sammai bakwai ne kasai bakwai ne kwanukan duniya bakwai ne halayen da ɗan adam ke zama a cikin cikin mahaifiyar shi bakwai ne shi ne ce to wallahi bakwai bakwai akwai magana cikin ta zan muku bayani can gaba insha Allah alhamdulillah anan ne muka zo karshen karatu mu ne abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lalashi kuskuren da muke Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake kantawa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gaba lafiya Allah sanya mana imanin mu Allah sanya mana kasan mu Allah ya ce da wanda ta hata mu a gaba Allah sun fata alkhairi da albarka da yawa a cikin ta marasa lafiya mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya duk wanda ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta mana